بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da sha shida ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha shida ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na ashirin da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tafsirin alkur'ani mai girma na al'imamu ibnu kasirin da ahmad shakir yawa aiki mai suna umdatu tafsir anil hafiz ibnu kasirin Allah ya gafarta musu baki saboda yawan tambayoyi da muke da su yau za mu fara karin kumallo da su insha Allah ta'ala wani ce tambaya ce dangane da wani karatu da ake a makarantar horar da malamai ma'ana fce mai suna pes ya ce wanda ba a gaso da dama ainihin wato galibin ustazai ba sa shiga saboda yana da alaka da rawa to ni da yake ban yi fce ba ban san irin shi ban yi teaching line abinda da nake fahimta na motsa jiki ne ko rawa ce sosai to me alaƙa shi da karatun a yan gargajiya to amma shi kos din ko kos ne ko ko borrowed yawwa shi ne yana daga cikin kwasa-kwasan da ya zama dole kenan kaga matsala kenan allah ya kyauta duk abu da ya shafi rashin mutunci ya kamata ka kauce mishi kan allah ya kiyaye ya kamata su waɗanda suke mas'ulai akan irin waɗannan da suka kai waɗannan matsayin su rinka duba wasu abubuwan ne Allah ya kiyaye hakikanin al'amari ina jin tsoron irin wannan ba da fatawa halaccin haka kwarai da gaske to Allah da ya tsare ga dai addu'a nan nayi wannan yace menene hukuncin wato wanda bai samu sallar idi ba ya zai yi abin da ya zo daga wurin wasu sahabbai kama abdullahi dan mas'udin shine raka'a hudu zaka koma ka yi ba za ka yi ta a raka'a biyu ba a raka'a hudu ne za ka yi ta tare da kuma duk waɗannan kabarbari da ka ga liman yayi haka kuma ya suke sake cewa menene hukuncin mutumin da ke azumi ya shafa turare babu komai insha Allah ta'ala wannan ya ce bayani yake nema dangane da hula da rawani waɗannan na daga cikin ado na al'adun musulunci na fata an gane eh da mun tattauna kalmar nan cewa al'adun musulunci a baya ko wato ado ne waɗanda musulunci ya amintu da su kuma ya ƙarfafa sai dai irin yadda mutane ke ɗaukan zafi akan cewa wato rawani ga shiga shi malamai sun tabbatar da cewa ya tabbata annabi yana sa rawani sallallahu alaihi wa alihi sallama amma irin falalolin da ake cewa wanda ya sallah raka'a biyu da rawani ya fi wanda ya sallah raka'a saba'in babu rawani wannan kan duk bai tabbata ba amma dai rawani yana daga cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sa shi yakan sa fari yakan sa baki sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka rawani musulunci ne hula ma musulunci ce to inda aka fi karfafa shine shiga wurin ibada a musulunci ba a son shiga wurin ibada kai babu rawani ko babu hula saboda so ake yi ka saba waɗanda ba musulmi ba kaga waɗanda ba musulmi ba su in sun zo shiga sai su kwaɓe rawani ko sai su kwaɓe hula to ko kuma ana son ku zama akasin haka sannan wannan yake cewa ko dole ne sai an karanta bismillah a kowace raka'a eh wannan shine abin da yake daidai in har ka fahimci karatutukan da muka yi cewa bismillah din ba a raba ta da ainihin suratul fatiha to lalle ne a kowace raka'a don kowace raka'a a sallah mai zaman kanta ce wannan kuma ya ce ya halatta ka karanta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a cikin sujuda don neman wata bukata tashi to ai ka riga ka karanta ta tun a tsaye a wurin karatun fatiha don haka in ka zo sujuda sai ka samu wasu addu'o'i waɗanda za ka yi musamman a cikin sujuda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an hana shi yin karatun alqur'ani to kuma kaga iyaka na abudu wa iyaka nasta'in qur'ani ce saboda haka sai ka dubi wata addu'a sai ka yi wannan cewa yake idan mutum yana azumi sai abin da ya ci ya dawo masa a makoshi sai kuma ya sake mai da shi to ya matsayin azumin shi to kamar ya yi amai ya lashe kenan kusan a ce haka tunda ya ce ya dawo mishi ko dai idan ya dawo mishi a matsayin amai din ko kuma irin wanda ake cewa aman kaza na fata an gani hakika azumin shi bai karye ba amma bai kamata ya haka ba domin azumi na karewa ne daga abin da yake daga waje yake to shi wannan ya riga yana ciki sai ya sake dawo mishi kuma sai ya sake mai da shi to bai kamata ya haka ba a ɗabi'ance annabi ya siffanta cewa kare ne yake yin haka shi yasa na ce bai halatta ba to amma tambayar ko ya karya azumi ko bai karya ba bai karya ba na fata an gane wannan yace mutum ne yake karatun alkur'ani tiriyan tiriyan da tajwidi sai dai bai san fassara abin da yake karantawa ba to ko ya halatta karatun nashi karatun shi ya halatta yanzu sai taka zuwa mataki na gaba kenan shine koyon fassara din tambayar shi ta uku kuma tana cewa ne idan mutum ya aske gabansa wato ya aske gashin gabansa a yayin azumi yaya matsayin azumin shi babu komai ya halatta ba a hana dan kana azumi kai askin gashin mara ko gashin hammata ko kuma ainihin gashin kai ba babu komai akan haka wanda ya ce idan aka yi wa ahalin sunna asiri kuma ya kama shi shin wannan dalili ne akan sakacin shi da kuma rashin karfin imani eh zai iya yiwuwa kuma a'a zai zama ba zai iya zama ba haka bane eh zai iya yiwuwa haka din in ya zan yana da sakaci din ta iya yiwuwa kuma jarabawa ce Allah ya nufe shi da ita tun da gashi an yi wa fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri din kuma ya kama shi kaga kwalwar daka na imani kenan ƙarshen imani kenan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshen sunna kenan don shi ba wai ahlus sunna bane ma shine sahibus sunna din amma kuma kaga an yi mishi to wani zai zama raunin imani ne zai sa asiri ya kama shi wani kuma yana da ƙarfin imanin jarabawa ce Allah ya nufi wadda ainihin za ta iya afkuwa gare shi kenan dan kana ahli sunna ba garanti bane cewa asiri din ba zai iya kama ka ba zai iya kama ka a matsayin jarabawar ko kuma sakaci Allah ya kyauta mace mai haila ba ta iya yin sujudar tilawa ko sujudar shukuri za ta iya yi domin ai asali ita ba sujuda ce ta sallah ba kina zaune wata na karatun alkur'ani ko kuma ke da kanki kina karatun alkur'ani sai aka zo wurin sujuda za ki iya yi ko kuma aka zo aka ce miki ai yayanki ya biya miki aikin hajji saboda murna sai ki faɗi ki sujuda sujudu shukuri ce dama asali ba a shaɗanta mata alwala ko wasu sharuɗa irin na sallah ba wannan yace ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ya halatta insha Allah ta'ala ana nan zaka zo ka ji ana karatu an zo kan matsalar haka akasin haka mai farilla ma yabi mai nafila tunda hadisin mu'azu da muka yi ishara a nan wurin a baya yana tabbatar da haka tunda mu'azu yana zuwa ya nemi limanci ne a matsayin shi nafila yake su kuma sai su bi shi sallar isha wannan yace ya halatta a yi nafila raka'a hudu hudu sannan wutiri raka'a uku daidai ne ya zo cikin hadisin aisha wanda ainihin almajirinta abu salama dan abdurrahman ya ruwaito shine ko ka yi raka'a biyu biyu biyu har sau biyar sannan ka yi ɗaya sha ɗaya ko kuma ka yi hudu kai sallama kai hudu kai sallama ka sake uku kai sallama sha ɗaya ya halatta wannan ya ce me ake nufi da ittikafi to ittikafi ana nufin ka zauna a masallaci domin tsabar ibada tsakanin sallah da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a duk wani al'amari na duniya gaba ɗaya ka yanke daga gare shi tun daga hira sauraron rediyo buga waya karban waya da duk karatun jarida komai ya zama zallar ibada za ka zama kana yi shine itikafi din wuce ya karanta cewa a hadisi ba a yi sai a masallaci uku haka ne wannan hadisi al-imam al-baihaqi da isma'ili da ibnu abi shayba sun ruwaito shi kuma kwana nawa ake yi mafi karancin shi ana iya yin wuni daya shine daga sallah asuba ka shiga zuwa sallah magariba ko daga sallah magariba zuwa sallah asuba ka fita mafi karancin shi kenan ma'ana wuni daya ko kwana daya mafi yawanci kuma kana iya yi da gwargwadon kwanakin da kake da halin guzuri da zaka zauna a masallaci na fata an gano wannan yace da gaske ne mutum yana yin addu'a Allah ya karba sannan ba zai bashi abin da ya roƙa ba har sai ranar kiyama ya tashi gaskiya ne yakan faru me yiwa abin da ka roƙa Allah madaukakin sarki ya ga cewa shi abin ba zai zama maka alheri ba to amma kuma ya riga ya amshi addu'arka to ɗayan abubuwa sai ya faru ko dai ya sauya maka da wata buƙatar wadda shi Allah ya san kana buƙata ko kuma ya jinkirta sai ranar alkiyama sai an shiga wani rintsi an ce a yi wuta da kai sai a ce a akwai wani fayil yana da wani hali wanda ya taba shiga ya addu'a ba a karba ba ya ji kunci to wannan hali da aka amshi addu'a a ɗauko in aka ɗibi wannan lada aka zuba maka sai kuma ka ji an ce a dawo da shi shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sharrin ranar kiyama tartsatsi yake wani lokacin sai an ce ayi aljanna da mutum sai a ce a akwai wata matsala a dawo da shi shine sharrin yayi tartsatsi kenan Allah ya kiyaye wannan yana cewa yana fatan a yi mishi addu'a da sauran yan uwa masu halarta wurin wannan tafsiri akan Allah ya bashi mata ta gari to muna taya ka addu'a da kai da duk wanda yake bukata Allah ya bashi mata ta gari haka ita ma wadda bata aiko ba tukuna tana fatan Allah ya bata miji na gari ita ma ane mata in advance insha Allah wannan ya ce to yana da abokai yan uwan shi ne da suke kasuwanci ga su kuma dukkan su ustazai ne wato masu kula da addini amma sai ya zama haƙƙin da ya kamata a bashi ba a bashi in an je an ci riba ba a bashi to shikenan ranan sai ya samu dama sai dan zabtar wani abu a boye kuma ba a gane ba to yanzu yaya wannan abu yace kuma gashi yana tsoron lahirar shi bai halatta ba tunda ai kai ma ka ba kanka ansa tunda kana tsoron lahira ka ya nuna cewa ka san ba daidai bane ba daidai bane in an zalunce ka kai ma kai zalunci yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi an zalunci mutum sai ce shi ma bari ya rama da zalunci to zaka tafi ranar lahira kenan a kwace maka zaluncin da aka yi maka kai kuma sai a kwaci wanda ka zalunta kaga ka tashi ba komai a hannunka kenan shine malam muhammad ibn sirina an zo an zauna a makarantar shi sai ɗalibai suna tsegumi suna zagin hajjaj ana cewa hajjaj azzalumi macuci allah wadarai kaza kaza sai ce za ku so ranar alkiyama allah maɗaukakin sarki ya kwaci zaluncin da hajjaj ya muku suka ce kwarai da gaske a biya ku zaluncin suka ce ya ce to kuma yanzu zalunta shi da kuke za ku so ranar alkiyama allah maɗaukakin sarki ya kwatan mai nashi haƙƙin to sai kuma kowa ya shiru to in an zalunce ka karkara ma zalunci da zalunci sai dai ka nemi haƙƙinka ta hanyar adalci to saboda haka ɗiba da kai ba tare da sun sani ɗin nan ba kuskure ne babba wanda ainihin wato ya saka ka a cikin halin da su ma suka saka ka a ciki da kai da su yanzu kun koma ɗaya kenan Allah ya kiyaye in ba a manta ba na kamar sallar wajen yi da mutum ya ka surori uku haka kanana wajen basmala ina ko ta ji amma da uku wajen na bambam wace kamar wuce yi Eh.
kulwar na wajen rage na sai ka musu basmala
a wannan suratul fatiha ce ake wa basmala kawai ai ko a cikin karatu nan tattauna muka yi cewa malamai da suka ce shin surori ma suna da basmala eh suna da basmala amma a wajen sallah ayan nan baya karanta baya karanta sallallahu alaihi wa sallam bismillah ga sura sai dai bismillah ga fatiha idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna tafsirin ainihin suratul fatiha a inda muke tafsirin aya ta shida ihdinas siratal mustaqim muka ji me ake nufi da alhidaya ko muka ji me ake nufi da shari'a to dangane da siratal mustaqim muna cikin fassara ne lokaci ya ƙure mana to saboda karatun ya tafi ya armashi za mu ɗauko daga inda malam ya ce wa amma siratul mustaqim faqala al-imamu abu ja'far ibnu jarir dangane da siratul mustaqim babban malamin tafsirin duniya mai suna abu ja'far ibn jarir al-tabari ya ce ajma'atul ummatu min ahli ta'wil al'umma baki ɗaya ta musulunci daga cikin malaman tafsiri sun haɗu jami'an gaba ɗayansu ala anna sirat al-mustaqim huwa at-tariq al-wadih alladhi la iwaja fihi suka ce abinda ake nufi da sirat al-mustaqim hanya wadda take dodar ba ta da wata karkata ba ta da tudu da kwari ba gargada wa kadhalika zalika fi lughati jami'il arab haka larabawa ma gaba daya wannan fassara haka take ainihin aurensu qala thumma tasta'iru al-arabu sirata to daga baya kuma sai larabawa suka koma suna amfani da wannan kalma ta sirat fa tasta'miluhu fi kulli qawlin wa amali a farko harkar larabci gaba ɗayan haka ce siratal mustaqim ana nufin miƙaƙƙiyar hanya daga baya kuma duk wani aiki kyakkyawa ko mummuna ko magana kyakkyawa ko mummuna sai ka ji ana siffanta shi da sirat din amma kuma malam yake cewa wusifa bi istiqamatin aw wijajin wannan hanya ko a siffanta ta da miƙaƙƙiya ko kuma a siffanta ta da karkata sukan dai faɗi kowace irin hanya a matsayin sirat فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه hanyar da take miƙaƙƙiya sai su kira ta sirat al-mustaqim karkatacciya hanya ko mai matsala sai su kira ta as-sirat al-mi'waj ina fata an gane ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط to daga baya kuma sai aka samu sabanin fassara na malaman tafsiri tun daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa malaman da suka biyo bayan su shin menene gaskiyar fassarar sirat din nan wa in kana yarji'u hasiluha ila shay'in wahid ko da yake in ka ɗauko fassarorin malamai ka tattara wuri guda zaka ga duk ƙarshe makasudi ɗaya ne amma dai a wajen fassara kalmomin da suke amfani da su sai suka sha bamban wasu suka ce wa huwal mutaba'atu lillahi wa lirrasuli wasu suka ce biyayyar Allah da manzo Muhammad shi yake kira da siratul mustaqim don haka duk lokacin da a sallah ka ce ihdina siratal mustaqim kana cewa ya Allah ka dora mu akan biyayyar kai Allah da kuma manzonka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faruya annahu kitabullah a wata fassara kuma sai wasu suka ce littafin Allah shi ake nufi da siratal mustaqim don haka duk sanda ka ce Allah ka shiryar da mu siratal mustaqim kana cewa ne Allah ka shiryar da mu littafin Allah ka dora mu akan littafin Allah مالن يجي وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان أما أتكين حديث النن دذا مكاون دا إمام أحمد يرويتو أتكين لكتاف شاء المسند daga sahabi Nawas dan Sam'an yace an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace daraballahu mathalan siratan mustaqima Allah ya buga misali ne da siratun mustaqim yaya al'amarin yake shi misali tun a harshen larabawa kafin alkur'ani ya sauka wata hanya ce ta sa ka ka fahimci abu akan buga misali ne don wa abu kyakkyawar fahimta to da ƙur'ani ya zo ƙur'ani yana cike da misalai har ya kai misalan Allah yana ɗauko irin misalan da ake amfani da su a dandali wurin hira yana bugawa in ana hira sai ka ji an ce haba kamar jaki yo kamar kuda haba kamar sauro to sai Allah ya ɗauki jaki yi misali da shi masalin ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara Allah ya ce misalin waɗanda aka ɗora musu attaura su yi aiki da ita sannan sai suka ƙi ɗaukarta yahudawa kenan sai ce to kamar jaki ne yake dauke da kayan littattafai kaga bai san me yake dauke da shi ba balle ka sa ran zai yi aiki ko zai yi fatawa ko zai gane alheri ko zai gane sharri kaga anan Allah ya misali da jaki ne amma dan ai kyakkyawar fahimta duk wanda yake da karatu baya aiki da shi ba shi da bambanci da jaki in aka dora mishi qur'ani ko hadisi ko fiqh saboda in ya zo fitsari bai san yadda zai tsarki ba ina ne alƙibla bai sani ba don bai san me yake ɗauke da shi ba misalin mai karatu da baya aiki da karatu kenan kaga wannan misali zai fito maka da al'amarin ne ka gane karara to Allah madaukakin sarki ya sake buga misali da kuda ya sake buga misali da sauro a cikin alkur'ani to da al'amarin ya kai sai kafirai suke cewa wani irin littafi ne wanda yake ta misali da kuda da sauro da kaza da kaza sai Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqaha Allah baya jin mirtsi kunya ya buga misali ko da da sauro ne ko abin da yake sama da sauro kamar kuda ko jaki ko makamantan haka don haka shi misali ana bugawa ne don ka fahimta shi yasa duk malami in ya kware da aikin malanta ya kamata ya zama yana da yawan misalai waɗanda za su yi daidai da kwakwalan mutane idan suka fahimci misalin to sai kuma ya dawo musu ga asalin abu to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa iya malanta duk wani profesa da ka gani a fce ne ko a college of education ne ko a faculty of education ne a bayan bayan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai da ta kai wajen misali annabi yana daukar musu al'amarin tun daga nesa har kusa tun daga abin da suka sani har abin da basu sani ba wata rana dabino aka kawo aka aje nono guda ma'ana dabino a jikin icen shi a jikin jijiyar shi aka kawo aka aje da annabi ya tsinci guda ɗaya ya ci sai ya ce daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take saboda albarka ganyenta baya faduwa ku faɗa min wacce bishiya ce sai tunaninsu sai ya yi nesa wannan ya ce kargo wannan ya ce darbejiya wannan ya ce maɗaci suka shiga suka yi ta buga misalai da bishiyoyin daji abdullahi dan umar ya ce ina ganin abin da annabi ya tsinka ya ci sai zuciyata ta riya min cewa dabiniya ce bishiyar dabino ce yace to amma sai na ga manyan malamai ga irin su abubakar ga umar ga dattawa duk sun kasa faɗi to ni ma sai abin ya min kwarjini sai na ce bari in bari sai can da suka ce sun kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da dino ne yana son ya musu misali ne da yaya ake fahimta in aka zo mas'ala ta fahimta kakka rinka ɗaukan kwakwalwarka ka challa can nesa ga abu an kawo kaga mutum ya ci sannan ya yi jawabi da ka fara mana koda da buga misali da cancama ka fara da na kusa mana to amma sai kwakwalensa suka yi nesa to qur'ani yana cike da misalai don haka a ranar lahira an Allah ya so azabtar da kafirai sai ya ce wa darabna lakumul amsal har misali sai da muka buga muku don haka misali babban hujja ce har misali sai da muka buga muku to shine aka samu wani babban malami ya fiye da shekara 600 da ta wuce ibn qayyim al-jawziya ya rubuta littafi ya sanya mishi kitabul amsali kitabul amsali fil qur'an al-imam al-asbahani shi kuma fiye da shekara dubu daya ya rubuta shi kuma amsalul hadith misalai da suka zo a cikin hadisai misalai da suka zo a cikin qur'anai ma a cikin qur'ani malamai sukan sukan tattara maka wannan dan ka karanta ka fahimci yadda Allah yake buga misali misali yaya mumini yake wajen rufa wa dan uwan shi asiri sai annabi ya ce kamar mudubi ne idan gari ya waye kai ado in ka duba mudubi haka da kyau kaga sai ka ga mudubin nan ya ce hulaka bata zauna ba gyara sai ce nan wurin goda bata shafu ba nan wurin leban ka ya dan gyara duk sai ka gyaggyara idan ka wuce wani ya zo ya dauki wannan mudubin wannan mudubin zai nuna mu wancan gyare-gyaren da ya maka to kaga mudubi na da rufin asiri to sai annabi ya ce haka ya kamata mumini ya zama sallallahu alaihi wa sallam in ya zo gidanka ka bashi sadaka ko ka bashi alheri kada wani yanayi ya sa ka taba faɗi in ba haka ba fa ka ɓata aikinka ko kun fahimta ina ma'ana ɓata aiki yanzu gobe idan har wannan mudubi ya gaya wa wani irin ƙazantar da ka kawar saboda shi ya maka nasiha gobe ba ka tsaya a gaban shi za ka tsaya a gaban shi ba ka ya bata aikin shi to ire irin waɗannan misalai Allah madaukakin sarki yana buga su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana buga su ne dan a fahimta to a yau wani misali ne Allah ya buga dangane da me ake nufi da siratal mustaqim sai ya ce kamar a ce hanya ce ga ta nan miƙaƙƙiya wa ala jambatay sirat suwaran sannan kuma a gefe dama da hagu na wannan hanya akwai ainihin katangu guda biyu wato katanga guda biyu garu fihi ma abwabun mufattaha a jikin wannan garu ko katanga dama da hagu akwai kofofi a bubbude wa alal abwabi suturun murha sannan waɗannan ƙofofi su kuma akwai labule waɗanda ainihin aka saki wa ala babu sirat da'in to in ka zo za ka shiga wannan ƙofa tun daga gate ɗin shiga wannan ainihin wato hanya gaba ɗayanta akwai wani mai kira ya yana cewa ya ayyuhan nasu dukhulus sirata jami'an wala ta'awajju ya ku jama'a ku shigo hanyar nan gaba ɗayan ku kar ku karkace kar ku bauɗe kar ku wata hanya wa ba'in yad'u min fawqi sirat sannan in ka shiga kana cikin tafiya akan wannan hanya ga kuma wani yana shela akan wannan titi shi kuma fa fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahahu kana cikin tafiya akan wannan hanya dodar idan hankalinka ya bayi zuwa ga ka shiga ka buɗe kofar nan sai wannan mai kira da ke kan kan titin shi kuma sai ya ce kai canka kar ka sake ka buɗe fa innaka in taftahu talijhu idan har ka buɗe wannan kofa to zaka afka wurin dami ne kuma fasuratu al-islamu to kaji misali ne can ashe annabi yayi to menene fassarar wannan misali sai ya ce ita hanyar da aka tsaya ana kiran ka zo ka shigo ita ce musulunci ko kun fahimta jama'a don haka mai wa'azi ne yake maka wa'azi ka zo ka musulunta wasuwaran waɗannan kuma katangu guda biyu hududun lahi dokokin Allah ne su ne dama da hagu da ba a so ka tsallaka su wal abwabul mufattaha maharimun lahi ƙofofin nan da suke buɗaɗɗu kuma to abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato haramta ba a so ka kutsa kanka wa zalika da'i ala sirati ala ra'si sirati shi ko wannan da ke kira akan hanya din nan yana ce maka ci gaba da tafiya karka karkace karka shiga kofar kitabullahi littafin Allah ne wa da'i min fawqi sirat wannan kuma da ke kira ta saman wannan hanya wa'idullahi fi kalbi kulli muslimin mai wa'azin Allah ne a zuciyar kowane musulmi shine da neman misali a jiya baka manta ba duk lokacin da ka zo za ka aikata wani mugun abu sai ka ji gabanka ya buga to wannan wani mai wa'azi ne Allah ya aje maka a zuciya wai fa in ya zama har yanzu an kira ka zuwa ga musulunci qur'ani yana gargadin ka duk da haka baka ji ba to a cikin rahama Allah sai ya aje wata halitta a cikin zuciyarka da zaran ka taho za ka saba ma Allah ɗin ka rintsa ido ka kashe ka bushe sai ka ji ras gabanka ya faɗi to me wa'azin Allah ne yake ce maka wannan abin ba kyau kar ka yi amma duk da haka wani sai dake yana aikata abin ma gaban shi yana faduwa amma duk da haka sai ya aikata to idan mutum ya kai wannan matsayin to ya kai matsayi na shaɗanci kenan shine me wa'azi ya wa'azi baka ji ba qur'ani ya yi gargaɗi baka ji ba duk yadda za a ja hankalinka baka ji ba sai kuma a cikin zuciyarka ne a ƙirjinka ne yanzu sai ka ji ana gargaɗinka karkayi a hirkarkayi ruwa ya taho ko na? ɗewar ruwa ne to? to ana gargaɗinka karkayi amma duk da haka kuma baka gargaɗu ba to anan sai a ce al'amari ya lalace ka kangare ka bujire dama mun ji a baya cewa ma'anar shaidan shine ne kangararre bujirarre na fata an gane malam ya ce warawahu turmizi al-imam turmizi ya ruwaito wannan hadisi wa nasa'i da nasa'i wa ibn maja ko wa ibn abi hatim wa tabari wa isnaduhu hasanun sahihun wallahu a'lam na ga kowa saurara da karatun ne jama'a to su shiga wannan ajin mana ko eh Allah ya taimaka to jama'a kun ji yadda misali na siratul mustaqim yake kenan dan tsayar da abin ke malai ce wa qala mujahid shi kuwa malam mujahid cewa ya as-siratul mustaqim al-haq gaskiya ko kun fahimta kun ji tashi fassarar shi ya ce abin da ake nufi da ihdina siratul mustaqim ai ihdina al-haq Allah ka dora mu akan gaskiya sai malam ya ce wa hadha ashmal wannan fassarar ta fi kowace tattarowa wala munafa bainahu wa baina ma taqaddama ya ce amma babu karo tsakanin gaskiya da littafin Allah ai duk ɗaya ne ba karo tsakanin gaskiya da bin Allah da bin manzon Allah ai duk ɗaya ne tsakanin gaskiya da musulunci ai duk ɗaya ne saboda haka duk fassarorin ya ce babu karo وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية ونمال cikin tabi'ai mai suna malam أبو العالية شيك وشيوا إكيني الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه من بعده abin da ake nufi da siratul mustaqim shine annabi da sahabban nan nashi guda biyu waɗanda suka yi khalifanci a bayan shi abubakar da umar kenan a ƙarƙashin wannan fassara idan kana cewa ihdina siratul mustaqim kana cewa Allah ka shiryar da mu zuwa ga biyayya annabi da shi da abubakar da umar qala asim malam asim shi ma malami ne cikin malaman tabi'ai yace fa zakarna zalika lil hasan sai muka je muka ga malamin mu al hasan al basri ga fassarar da abul aliya yayi fa qala sai yace sadaqa abul aliya abul aliya ya faɗi gaskiya wa nasaha kuma yayi nasiha abin da ya faɗi daidai ne malam yace wa kullu hadhihi al aqwal sahiha waɗannan maganganu dukkan su daidai ne in ka fassara siratul mustaqim da bin Allah da annabi yayi daidai in ka fassara siratul mustaqim da bin alqur'ani kai daidai in ka fassara siratul mustaqim da bin gaskiya kai daidai in ka fassara siratul mustaqim da bin Allah da annabi da abubakar da umar daidai ne sai ce wa hiya mutalazima dan dukkan su suna da alaka da juna yaya za ka iya bin Allah ba tare da annabi ba zai yi za ka iya bin Allah baka bi alqur'ani ba yo za ka iya bin annabi baka bi abubakar da umar ba abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce iqtadu billadaini min ba'di yace ku yi koyi da waɗannan mutane guda biyu waɗanda suke bayana su ne abubakar da umar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya amintu da haka sai ce fa inna man ittaba annabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama waqtada billadaini min ba'dihi abubakar wa umar faqad ittaba al-haqqa yace domin duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bi waɗannan dattawa guda biyu da suka zo bayan annabi sune abubakar da umar haƙiƙa gaskiya ya bi wa man ittaba al haqqa faqad ittaba al islama wanda ya bi gaskiya kuma ya bi musulunci wa man ittaba al islama faqad ittaba al qur'ana wanda kuma duk ya bi addinin musulunci to ya bi al qur'ani wa huwa kitabullahi alqur'ani shine littafin Allah wa hablul matin alqur'ani shine igiyar Allah mai kwari wa siratuhul mustaqim alqur'ani shine mai kakkiyar hanya Allah fa kulluha sahihatun duk wannan fassara daidai ce yusaddiqu ba'daha ba'dan sashin fassarar na gaskata sashi walillahi alhamdu mun gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah وروى الطبراني عن عبد الله الامام الطبراني رويته daga sahabi عبد الله in ka ji an ce Abdullahi kai an yi shiru cikin sahabbai ibn mas'udin ake nufi don duk cikin shi ne babba akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi ibn Zubair dukkan su al'abadila ne to amma Abdullahi wanda yake babba dattijo a cikin su shine ya fi su ilimi shi ya fi su shekaru shi ya riga su hijira to shine Abdullahi dan Mas'ud قال شنكو ابن مسعود شواي الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم abin da ake nufi da siratul mustaqim shine abin da manzon Allah ya bar mu akai wani addini ne manzon Allah ya mutu ya bar mu akai to shine siratul mustaqim duk wani addini da aka kirkiro daga baya to ba siratul mustaqim bane ka kauce mishi ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني وهديناهما الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت ووفقت له من أنعمت عليه من أنعمت عليه من عباده من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم ابن جرير الطبري يقول wallazi huwa aula bi ta'wil hadhihi al-aya indi yace abin da yafi dacewa a fassara wannan ayar a wurina wace ayar ba ayar da muke karantawa ba yanzu wata aya ce makamanciyarta a'ani yace ina nufin ayar da Allah yake cewa wa hadainahu mas-siratal mustaqim na shi ne bari in karanta ana tukuna yake cewa ayar ita ce wa hadainahu masiratal mustaqim da Allah yake cewa mun shiryar da waɗannan annabawa guda biyu hanya wadda take miƙaƙiya an ya kuna ma'aniyan bihi ya ce fassarar da tafi dacewa a ce ita ce Allah yake nufi da ita wasiqna lis-sabati ala martabaitahu ma'ana kana cewa ne ya Allah ka datar da mu mu tabbata akan abin da ka yarda da shi wa wuffiqta lahu man an'amta alaihi min ibadihi kuma ka dora mu akan hanyar waɗanda ka datar daga cikin bayinka da kai wa ni'ima min qaulin wa amalin na irin maganganun da suka yi da kuma irin ayyukan da suka aikata wa zalika huwa siratul mustaqim wannan ita ce hanya miƙaƙƙiya wannan aya ita ce tafi dacewa a wurin ba wannan da muke fassarar ba ba ita ba ce don haka muska ku ta sha bamban da wannan ina fata an gane ma'ana yana son ya fassara ayar ne da wata aya a cikin alkur'ani to ai kaga ba ya sake ɗauko ta ba kuma yana tafsirin qur'ani bil qur'ani ne mu muna karanta ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne muna fassara ta anan sai ce to ayar da tafi dacewa a ɗauko ta a ce ma'anarsa ɗaya ita ce ayar da Allah ya magana dangane da annabawan nan da yake cewa wa hadaina huma as-siratal mustaqim to wacce ce as-siratal mustaqim ma'ana kenan kai a can kana addu'a ne kana cewa Allah hanyar da ka yarda da ita hanyar da ka datar da bayinka na maganganu da aiki ita ce hanyar da muke fatan ka datar da mu sai ce li'anna man wufiqa lima wufiqa lahu من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام domin duk wanda Allah ya datar da shi ya ɗora shi akan hanyar waɗanda yawa ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai irin su abubakar da maryam da aisha wa shahada da waɗanda suka yi mutuwar shahada irin su hamza da irin su husaini wa salihina da bayan Allah na gari daga cikin salihan waliyan Allah to duk wanda Allah ya dora shi hanyar waɗannan irin mutane faqad wufika lil islami to shi aka datar zuwa ga musulunci domin waɗannan duk akan addinin musulunci suka rayu wa tasdiqir rusuli da kuma gaskata manzanni wa tamassuk bi kitabil kitabi da kuma riko da littafin Allah wal amal bima amarahu Allah bihi da kuma yin aiki da abin da Allah ya umarni da shi wal inzijar amma zajarahu anhu da kuma tsawatuwa daga abin da Allah ya tsawar a bari wattiba'i min hajin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa min hajin khulafa'il arba'a da kuma bin hanyar abubakar da umar da usman da ali wa kulli abdin salihin da kuma bin hanyar duk wani bawan Allah na gari wa kulli zalika min as-siratal mustaqim duk wannan na daga cikin hanya ne kakkiya da ake nufi don haka kenan yanzu in ka duba duk wata fassara ta gari idan kai akan siratul mustaqim ta zama daidai in ka ce siratul mustaqim ana nufin hanya annabawa da manzanni daidai ne in ka ce siratul mustaqim littafin Allah daidai ne in ka ce siratul mustaqim sunna manzon Allah daidai ne in ka ce siratul mustaqim maganganu na gari ko hanyoyin da bayan Allah na gari suka bi duk daidai ne yana karkewa zuwa ga menene musulunci domin dukkan su musulunci suka bi نعم
من أنعمت من أنعمت عليه عليهم من عباده ومن أنعمت من عبادك
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك نعم ناتي من عباده آه من عبادك نعم da kuma wata matsala jama'a yanzu kullum ka tashi fatiha za ka ji kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu mai kakkiya hanya to shin wai dama kai batacce ne ko ba ku taɓa yin wannan tambayar ba kullum sai ka ji kana cewa Allah ka shirya da mu ko a wa'azi sai ka ji muka magana muka magana sai mu ce Allah shirya da mu to shin ɓatace muke kai ni dama ko ko menene ma'anar haka shine malam ce fa in qila kayfa yas'alu al-mu'minu al-hidayata fi kulli waqtin min salatihi wa ghayriha da za a yi tambaya a ce ta yaya ne mumini yake roƙon Allah ya shiryar da shi a kowane lokaci yake sallah a kowane lokaci yake karatun fatiha ya za a yi kana mumini kana kan shirya kuma kana cewa Allah ya shiryar da kai wani muttasifin bi zalika a halin kai abin siffantawa ne da haka kai dama akan shirya kake kuma kullum kana cewa Allah ya shiryar da kai wa hal hadha min babi tahsil al hasil am la shin wannan na daga cikin mas'alolin da za a ce abin da ka samu ne baka koshi da shi ba kake neman ƙari sai zama kenan duk sanda ka ce ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu kana cewa ne Allah ka ƙara mana shiriya wato ka samu ne amma kana neman ƙari amma madadin ka ce Allah ka ƙara mana sai ka koma kana cewa Allah ya baka kamar da can baka da shi me ma'anar wannan malam yake cewa wal jawabu Allah ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك yace gaskiyar lamari amsa a nan ba wai ƙari kake nema ba yace ita shirya ce kake buƙatar ta ɗungurungun dare da rana kana buƙatar ta don haka kake ta roƙon Allah ya ɗora ka akanta abin da yake so ya ce ita shirya kamar man fetur ce ga mota ba wai an zuba mata man fetur ɗin ta tsotsa sai kuma a zutse daga tankin ba ana barin shi ne tana tafiya tana ne tana sha to za a kai wani wuri da zai kare ko to ashe kaga kai direba in ba kai kana karewa kana karawa za ka tsaya akan hanya to ita shirya da mumini kana kan shirya amma kuma kai ta roƙo ya ta ƙara maka saboda kana tafiya ne kana haɗiɗiyarta ita ce abincin naka don haka in ka daina addu'a ta ƙare to za ka ɓata ko kun fahimta sai ce fa innal abda muftakirin fi kulli sa'atin wa halin ila Allah ta'ala shi bawa a kowane hali yana cikin talauci da buƙatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fi tasbihi alal hidaya akan yana fatan Allah ya tabbatar da shi akan shari'a wa rusukhihi fiha ya ƙara yin zurfi a cikin shari'a wa tabassurihi yana fatan Allah ya ƙara mai basira a cikin shari'a wa ziyadihi minha kuma yana fatan Allah ya ƙare shi da ita shari'a din wastimrarihi alaiha kuma yana roƙon Allah ya ci gaba da ɗora shi a kanta fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala barra saboda bawa baya mallakawa kanshi amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so dan haka fa arshadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin an yamuddahu bil ma'una a ƙarƙashin wannan ne bawa yake roƙon Allah a kowane lokaci Allah ya rinka kawo mai ɗauki da taimako wasabat da kuma tabbata wattaufid da kuma dacewa fasta'idu man waffaqahu Allah ta'ala li su'ali dan haka bawan Allah mai arziki shine wanda Allah ya datar da shi yake ta roƙon Allah koyaushe idan har kaga ka daina addu'a saboda tunanin ka gamsu to ka bata daga lokacin da kake gani kai lafiya ta isa ba sai ka ci gaba da roƙon Allah ba rahama Allah ta isa ba sai ka ci gaba ba shirya ta ishe ka kai har kuɗi daga lokacin da kaga cewa kuɗi yanzu sun ishe ka ba sai ka ci gaba da roƙo ba to ka shiga halin kakanika yi saboda ga annabin Allah ayyub wanka yake tsirara sai sama ta ruwan kuɗi in ba a hadisi ba ba inda ba ka ji wannan karatun kuma ka yadda da shi ruwan kuɗi aka yi kuɗi ne ke zuba daga sama wai dan najeriya zai fatan allah ya nuna mai irin wannan yanayi kuɗi kuɗi na zuba daga sama to wannan annabin allah ne ayyuba tsirara yake wanka sai kuɗi na zubowa sai ya tashi tsiraran nan ya tafi ya je ya tattaro sai ya rungume sai allah ya ce haba ayyuba kana annabi ban wadata ka bane yace Allah ba a wadata ba bar hamaka ai to Allah bai zarge shi akan haka ba ba hadama ba ce abin da muke cewa shine daga lokacin da ka daina addu'a saboda kana ganin cewa ai kai yanzu shiryayye ne to malamai suka ce to ka bata kuma dan haka kullum kana buƙatar Allah madaukakin sarki ta datar da kai kai ta addu'a fa innahu ta'ala qad takaffala bi ijabati da'i idza da'ahu saboda Allah ya lamunce akan cewa duk wanda ya roƙe shi shi kuma zai amsa mishi wala siyamal muttar musamman wanda ya shiga halin kunci kun san jiya wani ya rubuto tambaya ma shi yasa ban karanta ta ba dan an amsa ta a karatu jiya matakai da ake bi na addu'a ai mun faɗa jiya ko dai kai ta yabon Allah shi kadai ko kuma kana yabon Allah kai kuma kana faɗawa Allah halin da kake ciki ko kana yabon Allah kana faɗin halin da kake ciki kuma kana faɗin tsananin buƙatar ka ga wannan abu duk suna daga cikin matakai to bawan da ya shiga halin kunci Allah ya fi amsa mishi addu'a al-muhtaj wanda yake da tsananin bukata al-muftaqir ilaihi wanda ya shiga halin fatara fatara yana da bukatuwa zuwa ga Allah ana al-laili wa atrafan nahar ya zama yana yin addu'a cikin dare da kuma yini wa qad qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa yi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku muminai ku yadda da Allah da manzon shi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi ku yadda da littafin nan na alqur'ani da Allah ya saukar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal kitabin ladhi anzala min qabl haka nan littafan da Allah ya saukar kafin alqur'ani duk ku yadda da su yanzu kaga anan ne malai yake so ya ce mumine ne amma kaji kuma sai Allah ya ce musu ku yi imani da Allah da manzon shi ku duba karatun ya ayyuhal ladzina amanu ya ku muminai aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah ah to sai ka ce muna mumine kuma za a ce mu yi imani ai kaga yake su yi imani da Allah da manzon shi sai malam yake cewa faqad umira الذين آمنوا بالإيمان ko فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان kaga anan Allah ya umarci masu imani ne fa da su yi imani walaysa fi zalika tahsilul hasil ba wai dan ana nufin sun gama samun imanin bane li'anna al-murada abinda wannan aya take nufi shine as-sabat wato suna roƙon Allah ne su yanzu suna da imani ko to suna roƙon Allah tabbata akan imanin wal istimrar da kuma ɗorewa والمداومة بديمنتا على الأعمال المعينة على ذلك dangane da ayyukan da za su taimaka a kan imani ya tabbata ko kun fahimta jama'a girne kuɗin da yake ganin yanzu ya kai matukar kuɗin da bari ya daina addu'a ana nan sai wasu 'yan bana bakwai su taso su wuce shi ashe me kuɗi ka yana cewa Allah ka ba mu kuɗi me yake cewa yana cewa Allah ya dawwamar da shi akan wannan ni'imar ta kuɗi mai mulki in ka je yana cewa Allah ka bani mulki yake cewa Allah ka dawwamar da mulkin a hannuna ko kun fahimta jama'a to mai imani ma in ka je yana cewa Allah ka bani imani yana cewa Allah ka dawwamar da ni akan imani to haka ake so ka fahimta a cikin wannan aya da kullum so goma sha bakwai kake cewa ihdina siratal mustaqim kullum kana yin sallah raka'a goma sha bakwai tun daga azhar la'asar magariba da sallah isha da asuba raka'a goma sha bakwai din nan kana cewa Allah ya shiryar da kai me kake nufi Allah ya baka akan shirya kada Allah ya sake ka kabata wallahu a'lam wa qala ta'ala amiran li abdi li ibadihi almu'minina an yaqulu sannan a wani wuri kuma Allah yana cewa bayin shi ne mu'minai fa ka ji abin da Allah yake cewa mu'minai ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله كركتب كرك كركتب زكاتنا باين كاشر يدم وهب لنا من لدنك رحمة الله كمن بيور رحمة بغيرك إنك أنت الوهاب الله كيني مبيوة yanzu muminai ne amma ka ji suke roƙon Allah madaukakin sarki ya bar su akan shirya kar ya karkatar da su a cikin ba kai ne kana neman ƙarin tabbatarwa ba ƙarshe kafin ka faɗa ka suka ga ka kauce waɗannan su ne bayanai da malam ya sai yake cewa wa qad kana siddiq radiyallahu anhu hakika abubakar ya kasance ya qara'u bi hadhihi al-aya fi ar-rak'ati ath-thalitha min salati al-maghrib ba'da al-fatihati sirran abubakar in ya karanta fatiha a raka'a ta uku ta magariba kaga kai ya san ka ba a karatun sura ko amma sunna ta tabbatar da cewa ko da raka'o'i biyu na ƙarshen sallah azhar da la'asar da isha ana haɗawa har da sura amma dai ba lallai ne ta kai tsawon ta farkon ba da ta biyu to abubakar yana karanta wannan aya rabbana آتنا آه ربنا قل لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هنا كرنتا أسرنتا صلى مغربا فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم تو معنى اهدنا الصراط المستقيم كنا استمر بنا عليه الله كتجب دورا ما أكن wannan hanya ولا تعدل بنا إلى غيره الله كرك كركتد من زوا ga wata hanya wadda ba siratal mustaqim ba ta haka jama'a kun ji haka malamai suke yi in suka fassara aya ba kuma za a wuce ba ne sai a kawo wani tunani wanda mai yiwa kai za ka iya yi sai a amsa maka a madadin ka kenan ku dubi yanzu ya amsa mana wannan yau fiye da shekara ɗari shida da ta wuce Allahu akbar yace siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin siratal ladina an'amta alaihim a yanzu da ka roƙi Allah ya ɗora ka akan siratal mustaqim sai kai kuma da kanka ka zo kana cewa ya Allah ita hanyar da muke roƙon ka ɗora mu akai hanyar waɗanda kai wa ni'ima hanyar waɗanda kai wa ni'ima ghairul maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wala dhalin ba hanyar waɗanda suke batattu ba to yanzu wannan aya ta kasabta al'ummar da suka gabata gaba ɗaya tun daga annabawa da manzanni da kafirai da fajirai da yahudu da nasara gaba ɗaya Allah kasabta su uku kenan duk wanda ya gabata daga cikin magabata ko dai zama yana daga cikin waɗanda Allah ya yi ni'ima da addinin musulunci to kai kana roƙon Allah ya ɗora ka akan irin hanyar shi ko kuma yana daga cikin hanyar waɗanda suka yi wa Allah laifi Allah ya fushi da su su ne yahudawa ga karatu ba aiki da sani sai Allah ya fushi da su ko kuma kana roƙon Allah ya tsare ka daga hanyar waɗanda suke su kuma ɓatattu ne babu karatu sai hayaniya don haka abu ne mai sauƙi su ɓata su ne nasara to za mu zo mu tattauna waɗannan bayanai insha Allah ta'ala amma dai shi malam cewa yake وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما فعل yace hadisi ya gabata dangane da tattaunawar da muka yi cewa idan bawa yana karatun fatiha ya ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshenta sai Allah ya ce hadha li abdi wa li abdi ma fa'ala wannan fa bawa na ne yake roƙo kuma duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi wa qawluhu to maganar da Allah yace siratal ladina an'amta alaihim mufassarun lis-siratil mustaqim wannan aya da take cewa hanyar waɗanda kai wa ni'ima ko to fassara ce ta waccan siratal mustaqim da kake roƙo an fahimta jama'a kamar ka ce wa mahaifinka alhaji ya zo sai ya ce alhajiwa sai ka ce alhajiwa ne kaga wani din shi ne alhajin alhajin shi ne wani to lokacin da kake cewa Allah ka shiryar da mu miƙaƙƙiyar hanya sai kuma ka ce hanyar waɗanda kai wa ni'ima to hanyar waɗanda kai wa ni'iman nan ita ce miƙaƙƙiyar hanya waɗanda kai wa ni'iman nan su ne waɗanda suka bi miƙaƙƙiyar hanya to irin ta kake fatan Allah ya ɗora ka ka duba irin wannan addu'a wadda ta tabare mu jama'a addu'a ce cikin aya ɗaya amma kana roƙon a duniya da lahira Allah ya tashe ka ya haɗa ka da annabawa da manzanni da siddiƙai da salihai a cikin aya ɗaya shi yasa za ka gane ƙarfin addu'a ta addinin musulunci sai ce wa huwa badalin minhu inda muhati a wurin malaman nahawu shi yake kira badal dama badal din shi ne wannan alhaji yani to alhaji din shi ne wani wani ɗin shi ne alhaji in ka ce uwar muminai aisha to aisha ɗin ita ce uwar muminan uwar muminan ita ce aisha shi ake kira badal wai jizu an ya kuna atafi bayan in ce amma kuma zai iya yiwa ya zama atafi bayan ne wato ƙarin bayani ne ƙara fito da magana ne sarari wallahu a'lam sai ce wallazina an'ama alaihim waɗanda Allah madaukakin sarki wa ni'ima da kai mumini kullum kake roƙon Allah ya ɗora ka akan hanyar su humul mazkuru da fi suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i sune Allah ya ambata haifu qala da Allah yace wa man yuti illaha war rasula wanda dukke bin Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima zama kun ji yadda Qur'ani yake fassara junan shi a nan kana ta roƙon Allah ya ɗora ka akan hanyar waɗanda ya wa ni'ima sai Allah ya ce waɗanda ya wa ni'ima ɗin nan to duk wanda ke fatan ya samu kanshi tare da su to ya rinka bin Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ranar lahira zai tashi tare da waɗannan annabawa ne wasiddiqina da siddiqai to siddiƙai kuma wannan wani matsayi ne Allah ne kawai ke ba da shi ba matsayi ne ba academic title ba ne ba degree ba ne ba NCE ba ne ba masters ba ne matsayi ne wanda Allah ne da kanshi in ya dubi zuciyarka sai ya ce wani siddiƙi ne saboda haka Allah ya kira Maryam da cewa wa ummuhu siddiqa uwar annabi Isa siddiqa ce a cikin hadisin buhari wata ran annabi yana zaune kan wani dutse sai abubakar ya zo ya zauna kan dutsen sai umar ya zo ya zauna kan dutsen sai usman ya zo ya zauna kan dutsen sai dutsen ya rawa sai manzo Allah ya bugi dutsen haka yace kai ka natsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka natsu annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu to abubakar siddiq kamar yadda ya zo cikin hadisin ibn hibban shi ya samu wannan daraja ne sanda aka yi isra'i da mi'raji a dare ɗaya an yi sallama da annabi alaba mu alheri sai da safe sai da safe gari ya waye sai ya fito ya tara ƙurayshawa a ƙofar gidan shi ya ce jiya bayan mun yi sallama da ku Allah ya sa mala'ika Jibril ya zo da wata dabba ya ɗauke ni ta saman ɗaki na aka huda aka tafi da ni birnin kudus daga nan aka ɗauke ni sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai yace har ma a hanya ba za mu dawo na rinka ganin ayarin 'yan kasuwarku sai suka ce kai yau muhammadu ka shararo ta iye suka ce to a je wurin abokinka aji shi ya ce duk abin da ka faɗa ya yarda sai suka sheka a gudu suka ce wa abubakar to yau fa ka ji abokin naka ya ce wai jiya bayan an yi sallama wai har sama ta bakwai ya je wai har birnin kudus wai yan kasuwan ma wai ya ganta a hanya kai ka yarda sun ce an yi na yarda da ce ka yarda ya ce ya ce ai tuntuni na ce na yarda shi dan aikin Allah ne shi kenan abubakar bai taɓa wa annabi musu ba dama abokai ne sa'o'in juna sako da sako shekara biyu da annabi annabi ya girme abubakar da shekara biyu suna zaune ne suna hira sai ya ce abubakar idan na ce ni dinnan Allah ya aiko ni daga saman bakwai za ka yadda sai ce ai na yadda to wannan martabar ita ta kai shi ya zama siddiq duk abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da shi suna zaune suna hira sai ya ce abubakar Allah ya ce mini in bar garin nan in tafi madina sai abubakar ya ce as-suhbata ya rasulullah da ni ba a ya ce to kasuwancin mu yayi karfi a garin nan kuma abin ba za mu ƙara haƙuri ba dai mu ga ko al'amarin nan sai kai ya ce asubu ba da shi za a inda aka ce ya dan taɓa jawo annabi shi ma ba jayayya ba ce akan auren Aisha annabi ya ce ka aure min da yarka Aisha mana sai ce a to ai kai dan uwana ne ka auri yata sai ce gaskiya ne ni dan uwanka ne amma a addini amma a jini ba dan uwanka ba sai ce to na baka shikenan can ma kaga abin ne bai zama clear gare shi to Abubakar kenan dan haka ka ga ka yafi danka ba laifi ka sa mishi Abubakar amma Siddiq fa wai wannan is a very sensitive position eh mukami ne babba ya yi ta shugaban kasa ƙuri'a ba ta jefa shi balle a murde Allah ya taimaka ina fata an gane sai da haka jama'a kun ji wa siddiqina to Aisha ma Allah ya kira ta siddiqa a harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda lokacin da suka yi mata kazafi ba ta san abin da ake ciki ba kuma ta dawo cikin zazzabi sai suka ce maƙaryaciya munafuka suka zazzage ta tana cikin wannan hali ana yata jita-jita a gari aka ce kaga saboda tsibini ta dawo ta ce ba ta da lafiya ana nan aka zauna tsawon kwanaki sai Allah ya saukar da ayoyi ya barrantar da ita sai annabi ya kiraye ta da siddiqa to matsayi ne dai wanda yake gaskiya a bakin annabawa kawai ake ji ba HOD din ku ne zai faɗa maka ba ko ba chancellor yawwa saboda haka balle ka ce approved senate ta ba da approval ah saboda haka gaskiya eh to eh, dama mutane ma sun yi corrupting sunan sai a ce Abubakar Sadiq to shi kenan ba laifi sadiq aboki kenan amma siddiq ne asali siddiq ne gaskiya wa shuhada da kuma shahidai to ita ma shahada jama'a ba a shaidarta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kwaba dangane da haka aka zo da wani mutum gashi nan an kashe shi a filin daga ga rawani ga gemu ga kayan jihadi sai suka ce ta wannan ya yi shahada ya yi kaza ya yi kaza sai manzon Allah ya ce shi kenan hujjar ku sai suka ce eh sai ce dan wuta ne sai kai da kai suka ce ya manzon Allah an kashe mutum a filin daga yace dan wuta ne ana duba kayan shi ma tukuna kafin a je da nisa sai a ga ya saci murjani ma kafin a kashe shi ma ya yi satan murjani to an hana ka ce wa wani shahidi sai dai ka ce ka hada da insha Allah sayyidina Usman da ake ce mishi shahidin dar shahidin cikin gida saboda wancan hadisin ne annabi ya ce kai dutse ka natsu annabi ne a kanka da siddiqi abubakar da shahidai guda biyu shahidin farko shine Usman Umar shahidi na biyu shine Usman Umar shahidi ne shi ma da lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka ce har yi ta wata addu'a ba a gane ma'anarta ba kullum sai a ji yana cewa Allah ka sa in yi mutuwar shahada a kuma cikin birnin Madina sai aka ruɗe to Madina yaƙi zai zo Madina ne ka ce Allah ya sa ka shahada amma cewar a cikin birnin Madina ana nan sai gashi an zo har cikin masallaci an zo an yanka shi to sai ya bashi wannan daraja da annabi ya faɗe ta tuntuni sayyidina Usman kuma yan tawaye ne khawarijawa suka bari sai da aka tafi aikin hajji an yoɗe gari ba kowa sai mata da 'yan matasa waɗanda ba a rasa ba sai suka je suka yi taro daga ƙasar yaman suka zo suka cika madina da mayaƙa sayyidina ali ya zo ya shigo ya samu sayyidina osman ya ce mishi waɗannan mutanen za mu bari su kashe ka ba zai yiwu ba za mu je mu haɗa gwarazan matasan sahabbai ce a'a in kuka yi haka ƙarshen ta za a zub da jini fiye da na mutum ɗaya amma tun da ni kaɗai suka hara ku bar su shine suka zo suka danne sayyidina Usman bayan sun rika shi kwana uku yayi azumi bai karin kumallo ba bai- bai bai karya azumi ba bai sha ruwa ba kwana uku ya leko ta katanga ya ce ina gama ku da Allah kun san ni waye suka ce Allahumma na'am waye kai sulkin manzon Allah ne Usman dan Affan ne ba haka kake nufi ba yace kwarai da gaske amma duk da haka za ku kashe ni suka ce Allahumma na'am kwarai da gaske kun san cewa a garin nan an taɓa ruwan ruwa musulmi ba su da ruwan da za su sha ni ne na ɗebi kuɗi na na je na sai bi'in ruma bishiyar rijiyar wani da yahudi da yake kuntata wa musulmi na ce musulmi su sha ruwa sadaka kun san haka suka ce mun sani ya ce amma yau kwana uku su kun hana ni a garin nan in sha ruwa makwarwa ɗaya suka ce kwarai da gaske kun san cewa an taɓa shiryawa za a tafi yakin taboka sojojin musulmi ba su da abinci ba su da abin hawa ina da ayari na abinci da dawakai da raƙuma duk 'yan kasuwan garin nan suka taya na ƙi sallama musu na zo na ce na baiwa musulmi sadaka su ci su yi guzuri aka tafi yakin tabuka kun san an yi haka suka ce eh amma duk da haka yau abinci loma guda ya gagari baki na kwana uku suka ce kwarai da gaske shine sai ce wallahu musta'an yace shikenan Allah ya kiyaye suka shigo suka same shi da alqur'ani a gaban shi yana karatu suka danne shi suka yi mishi yankan rago dattijo dan shekara 84 karka ce kuma kafirai ne musulmi ne sun fi kowa hadda qur'ani ma manzo Allah yace in ka hada haddarka da tasu sai ka ji taka mai rauni ce in ka tashi kana sallah a gaban su sai ka ga kamar Allah ba zai karbi sallar ka ba saboda tasu ta fita ka khawarij kenan to wannan irin ainihin wato eh, falala da sayyidina Usman ya samu ita ce ta gaskata mishi wancan matsayi don haka Usman shahidi ne Umar shahidi ne wannan kuma eh, Abubakar ne Siddiq shi kuma Siddiqi ne to Imam Bukhari sai kulla babu yace babun la yuqalu fulanun shahidun yace ba daidai bane a ce wani yayi shahada sai dai kana da nasi in ba haka ba sai ka ce wani yayi shahada insha Allah sai ka mai da al'amari ga Allah saboda shahada jama'a ba a aiki take ba a zuci take a cikin wutar jahannama za a kamo wani mutum a ce kai eh kai jihadi saboda wa sai ce saboda Allah sai a ce ƙarya kake kai ne dan a ce da kai sadauki dan haka wuce ka shiga wuta sai a kira mai kuɗi kayi alheri kayi kaza saboda ya sun ce dan kai sai ce ƙarya kake kayi ne dan a ce mai taimako kuma an fara shiga wuta sai a kira malami kayi karatu kayi ilimi kayi fassara dan mai ce dan Allah a ce ƙarya kake kayi ne dan a ce malam kuma an fara Na haka duk wanda ya aikin lahira aka biya shi a nan duniya to ranar lahira zai tashi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana ko su ce ba za a tsayar mai bari ta ba a tunkuɗa shi so da haka in kai malami ne kai dan Allah in kai ne kuɗi ne kai saboda Allah in kai ne jihadi ne kai dan Allah amma in ka sake wata manufa ta shigo to in an yabe ka a nan duniya ka ci sakamakonka in ba a yabe ka ba kuma kayi kayi kasan bakatanta khasirta dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin kai bi babu Allah ya kiyaye to dan haka kun ji jama'a wa shuhada'i da kuma waɗanda suka yi mutuwar shahada irin su Hamza su hamza an kashe su a filin daga an yi musu kisa kisa na wulakanci amma da sunan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har an ɗibo gawarwakin wasu su an shigo da su madina har yanzu abin yana nan ba a cikin garin madina ba ne a bayan madina ne tazarar ta kai kamar daga nan inda muke zariya zuwa kamar inda za ka ce gwargwaje take ko kuma wajen UPE. har an je an kwaso gawawakinsu an shigo da su sai annabi ya ce ku koma da su kowa ku kwantar da shi inda ya faɗi ya haka har yanzu in ka je asali dan an canza wa kaburbukan wuri ne dan mutane ba su san wannan ba kaburbukan su hamza inda suke a yanzu ba shi ne inda suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan tudu da kake gani ake ce mishi jabalin ruma dutsen maharba to a gindin dutsen ne to ga wata makwararar ruwa nan a nan ne kaburbukan suke da wannan makwararar ruwa ta zo ta zabtar kaburbukan shi ne sai aka kwashe su sai aka matsa da su inda suke a yanzu to asalin inda suke a da ba a shirye suke kamar yadda kake ganin su ba dan yanzu kana hangen su daga nesa za a gan su duk a shirye ne a'a a da wannan yana nan wannan yana can wannan yana can dan kowa an je an haƙa mai kabari ne a inda ya faɗi to don haka kaburbukan a lokacin a warwatsa suke to da ruwa ya zo yin zabta ruwan nan guri har yanzu makwararar ruwan tana nan to da yin zabta ruwan nan guri sai aka cire kaburbukan sai aka mai da su daga gaba shi ne aka je can aka kafa makarantar islamiyya da hadda da firamare a gaba aka sa mata madrasatu sayyidi shuhada'i hamza li tahfiz alquran makarantar hadda alqur'ani ta shugaban masu shahada hamza annabi yana dabba zai rasu bai wuce wata guda ko ɗan makonni ba sai ya zo ya zauna a kan mimbari ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya yi hudu ba sai ya tashi ya taka da kafa shi tun daga cikin madina ya je wannan guri ya sake tsayawa ya musu sallar gawa ya sake dawowa ya kalli sahabbai sai ya ce na je ne na yi wa waɗancan mutane sallar gawa don in shaida su cewa ranar lahira nuni ne ba da shaida akan cewa mutuwar shahada su kai to waɗannan sun haɗa jama'a sun samu daraja wasalihina da bayan Allah na gari bayan Allah na gari ka yi ƙoƙari ka zama bawan Allah na gari a cikin hadisi manzo Allah ya ce in ka zama bawan Allah na gari mai gaskiya da amana sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce ya Jibril ina ƙaunar yana kai ma ka so shi sai kuma Allah ya zubo mai farin jini da kwarjini a duniya idan ka zama mara gaskiya kai ba salihu ba ne macuci mayaudari sai Allah ya kira Jibril ya ce Jibril ba na ƙaunar ne kai ma ka ƙi shi ka sa mala'iku su ƙi shi sai a zuba mai bakin jini a duniya Allah ya kiyaye wa hasuna ula'ika rafiqa Allah ya ce madalla da kasantuwa tare da irin waɗannan a ce kana tare da annabawa a aljanna da siddiƙai da shuhada'u da salihai ka more da abokan zama ina fata an gane ka duba jirgin sama da za a hau awa ɗaya awa biyu awa hudu a sauka in aka ce an saka ka first class kana ganin ga ka ba sarkin musulmi haka ne ko ba haka ba sarkin musulmi kenan fa to nan kana tare da annabawa da manzanni ne kuma a aljanna kuma zaman ba na kwana ɗaya ba har abadan abidina shine Allah ya ce madalla da irin waɗannan abokan zama zalikal fadlu min Allah to dan karkawa kowa hasa da in ya samu wannan zai ce wannan falala ce daga Allah eh falala Allah kuma menene karshen ta wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa ya zama masanin wanda zai wa falala shi haka in Allah ya wani falala kaka hasada galibi mutane sukan yi asarar falala garin hasadar falalar da Allah ya wa wani sai ka ɗauka in Allah ya bawa na kuɗi ko sarauta ko ilimi hassada da za ka nuna ita za ta rubuta wannan matsayin garin haka kai kuma yiwuwa Allah ya nufi maka wata falalar daban shi kenan sai ka rubuta kanka shi yasa suka ce alhasudu la yasudu wa la yanalu maqsuda mai hassada baya shugabancin jama'a kuma ba zai taɓa kaiwa ga manufar shi ba kullum sai dai zauna cikin bakin ciki duk mutumin da ya sai sabuwar mota kan yi mishi bakin ciki sai ka wata ran ya ƙara wata kai kuma keken ka yana nan yayi faci al'amari ya kai ka kasa samun kuɗin faci ruwan damuna ya dake shi kuma bakaniki ya ce sai ka sace tip ka ga matsala ta faru Allah ya kyauta ya zama kun dai ji wannan karatu wa qawluhu ta'ala to inda Allah yake cewa ghayrul maghdubi alaihim ya Allah ka dora mu kan hanyar waɗanda kai fushi da su wala dalin Allah karka dora mu kan hanyar waɗanda suke batattu ne ya'ani ihdinas siratal mustaqim wato kana roƙon Allah ne cewa ya dora ka akan hanya mai kakka siratal ladina an'amta alaihim mimman taqaddama wasfuhum wa na'atuhum hanyar waɗanda suka gabata an siffanta su an kwatanta su wa hum ahlul hidaya waɗannan su ne shiryayyu annabawa wal istiqama su ne tsayayyu akan hanya wa ta'a su ne suke biyayya lillahi ga Allah wa rusuluhu su ne suke bin manzannin Allah wa mutasali awamirihi wa tarki nawahihi wa zawajirihi waɗannan su ne suke bin abin da Allah ya ce su suke barin abin da Allah ya hana su suke tsawatuwa idan Allah ya tsawa ghairu siratul maghdubi alaihim kana cewa kada Allah ya dora ka akan hanyar waɗanda ya fushi da su wa humul ladina fasadat iradatuhum iradatuhum su ne waɗanda manufarsu ta ɓaci fa'alimu ko fa'alimul haqqa wa adalu anhu su ne waɗanda manufarsu ta ɓaci sun san gaskiya amma sai suka kauce mata wannan ita ce fasara ingantacciya yahudawa ne malaman musulmi ne malaman kiristoci ne masu kuɗi ne 'yan siyasa ne sarakuna ne mazajen aure ne matayen aure ne duk wanda ya san gaskiya amma ya zo aiki sai kauce mata to wannan yana da mummunan manufa don haka manufar ta ɓaci wala sirata dallina haka kuma kana roƙon Allah kada Allah ya ɗora ka akan hanyar waɗanda suke batattu ne wa humul ladina faqadul ilma su ne waɗanda suka rasa ilimi fahim ta'ihuna don haka suka zama ruɗaɗɗu ta'imuna ha'imuna eh su ne mashirmanta kenan daga haun hama ma'ana alha'imuna fahim ha'imuna su ne waɗanda suke mashirmanta fi dalala a cikin ainihin ɓata suke ta shirme la ya duna ilal haq ba sa iya shiryuwa su bi gaskiya malam ya ce wa akkadal kalama bila liyadulla ala anna samma maslakai fasidaini وهما طريقة اليهود والنصارى كذا في قارة دلاء قدوبة إناني غير المغضوب عليهم دا سيتي والضالين أما سيتي ولا الضالين ميسا يقارة دا ونن لمنو سيتي دنك أرفف مغنر أكن akan cewa waɗannan hanyoyin guda biyu dukkan su ɓatattu ne su ne hanyoyin yahudu da nasara yahudawa sun fi kowa karatu Allah bai taɓa saukar da littattafai a cikin wata ƙabila guda ɗaya irinsu ba ba a taɓa samun sarakuna da manyan mutane irinsu ba Allah ya jingina musu a wurare da dama a alkur'ani to don haka da alkur'ani ya sauka Allah ya fara jin hassada daga gare su sai Allah ya fara gargaɗin su ya bani isra'ila zkuru ni'mati ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya ku ƴaƴan isra'il yayi isra'il annabi yaquba sai Allah ya kira su ya danganta su da mahaifinsu ya nuna na farko su ƴaƴa ne ƴan halal su ƴaƴan babban mutum ne annabin Allah ya ce to su tuna ni'imar da ya musu ya fifita su sun fi kowa daraja a zamanin su a zamanin da babu mutumin da yake da daraja fiye da wanda ya fito daga gidan annabi yakuba kaga dai shi yakubu mu'mini ne shi annabi ne baban shi waye annabi ne ishaqa nashi baban waye annabi ne ibrahim allah kuma yace wattakhadha allah ibrahima khalila a cikin annabawa sai allah ya dauki annabi ibrahim ya mai da shi na musamman waɗannan dattawa da kuka fito ta salsalar su allah ya muku ni'ima sai allah yake cewa to ku tuna wannan ni'imar ku cika alkawarin da ni da ku ni ma zan cika muku kar ku zama farkon waɗanda ba su kafirce wannan shine gargaɗin farko da Allah ya fara musu a Madina ku tuna ni'imar ku cika alƙawarin ni ma zan cika wato Allah ya musu alƙawarin cewa zai aiko da annabi ƙarshen duniya idan ya aiko da annabin a ƙarshen duniya su kuma suka yi alƙawari za su bi ya ce to in suka bi to za su fi kowa daraja na haka idan da ya zo da ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fi ka daraja a wurin Allah saboda duk inda kuka shiga sallar jam'i tare idan kai ka samu lada ashirin da bakwai shi sai samu hamsin da hudu dalilin shi ne dama can shi ne bin annabawa ne kai ko gidan ku tsindirbura ake bautawa kaga ko kun fahimta to shi ne Allah ya ce ula'ika yu'tawna ajrahum marratayn duk abin da suka yi wa Allah na alheri lada biyu yake ba su to amma matsalar ita ce Allah ya musu alkawari zai turo da annabi su a tunaninsu zai turo cikin kabilarsu kamar yadda ya saba amma da ya tashi sai kuma ya turo ta ɗaya gidan bai saba ba a hakikani sai dai zatansu ne ya saba annabawan Allah ya alkawari za su zo ne cikin zuriya annabi Ibrahim to su da ni Isra'ila sun zo ta ɓangaren Ishaqa ishaqa ya haifi yaqub to shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun da gidansu ya taɓa samun annabta so ɗaya bai sake samu ba tun daga kan isma'il ba a sake samun annabi a wannan gidan ba sai kuma da aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to dan girman allah ko an ba ku ɗarurukan annabawa su waɗannan an ba su ƙwaya biyu rak ba za ku ji ba sai suka ce a'a su Allah ya saba musu alkawari to tun da Allah ya saba alkawari sai suka ce su ma ba su saba shi ne yake cewa wa aufu bi ahadi ku cika alkawari na ufi bi ahadikum zan cika naku alkawarin wa iyaya fa iyaya farhabun ku ji tsoro na ya ku yahudawa sai suka ce a'a Allah ya ta lallashin su kar ku bari a ji tsakaninmu ni da ku tare ake jin mu daidai muke ku yi fama ne a fili mu tafi tare suka ce a su sam Allah ya ta lallashin su to da yahudu kenan to kuma suka ce sam ba za su taɓa yadda a zauna lafiya a musulunci ba shi ne duk inda aka ƙulla sai sun wargaza shi ne Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا duk inda suka je sai sun kunna wuta sai Allah ya kashe haka kuma za su ci gaba suna ta yada fitina suna ta yada tashin hankali kafin su suka hana yahudawa ai su suka hana duniya zaman lafiya shi yasa Allah madaukakin sarki ya cika alƙawarin shi da ya musu cikin suratul isra yace to idan duniya ta taho ƙarshe zai aiko wani hatsabidi wanda zai zo ta kashe su shi ne hitila in malaman tafsiri da suka rayu har zuwa 1950s 1940s suke cewa hitila ne hitila kafiri ne ba musulmi ba ne da ya shi kuma abin da shi shine ne operation no jews no judaism duk inda ya gani huda sai ce a kashe su ko ɗan jinjiri ne sai ce a yanka shi idan mace ce mai ciki aka yanka ta sai ce bai ba sai ce ku farke cikin ku fito da ɗan ku raba kan ta iya ya shi bai mutu ba zai farfado yahudawa ya ta kashewa da kanshi sai ya ce ya gano duk fitinar duniya yahudawa ne suka haddasa ta ba su nan yahudawa su suka kirkiro september 11 september 11 yahudawa ne suka kirkiro ta wadda sakamakon ta ne tun da aka yi ta har yau musulmi suke cikin bala'i har yau kowa bai zauna lafiya ba a duniya yahudawa ne don haka ranar da za a yi wannan september 11 yahudawa miliyan nawa miliyan talatin da shida ne ba su je aiki a wannan ainihin wtc ba wannan world trade center saboda su suka kirkiro abin don haka sai suka absconded sai ba su je wurin aiki ba to in dai ba yahudu yana cikin ku to ba ku ba zaman lafiya saboda allah fa suka cewa allah ba zai zauna lafiya ba tun da bai saba musu alkawari haka suka fitini manzon allah sallallahu alaihi wa sallama har sai da ta kai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi la yusakinuna fi madinatina hadhihi wallahi da dai ba za su sake zama a madinar mu ba sun yi kulle kullen sun yi makircin ai rasa yadda za a yi shine aka yi musu ijla'i aka ce a kore su da aka ce a kore su ka je ka karanta alqur'ani karanta suratul hashr ka gani da aka zo kura su suka ce a'a saurara ba wani yaƙi za su tafi aka ce ku kwashe kayan ku suka ce a'a za su kwashe kayan sai suka tara kayan gefe guda sai suka ce gidajen su ba aka ce ku kwasa ku tafi da su eh ba dai bakan magana ba ce gidajen su ba aka ce ku kwasa suka ce ba za su iya ba sai to sai ku tafi suka ce a'a sai su rusa suka ɗauko gatari suka ta rusa gidajen shine sai Allah ya ce su habbai ku je ku taya su shine yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydihim yaqdihuna Allah yake ku tsaya su ba dai ke fa bace to bari a tsaya su zuciya ake rusawa to da yahudu kenan haka annabi ya zauna da su duk wani corruption sun suka zo da shi a duniyar nan ba za su taɓa barin duniya ta zauna lafiya ba shi yasa ƙarshen duniya Allah maɗaukakin sarki zai samar da wani yanayi wanda dukkan asirin da suke samu suke wannan tijarar kafirai ne kiristoci suka ɗaure musu gindi Allah zai sallada musulmi akan waɗannan kiristoci da suke rufa musu asiri a gama da su sai ya rayu gari ba yahudi ba shi da rufin asiri in aka biyo shi sai dutse yanzu ya fake sai annabi ya ce dutsen kuma sai ya ce ya kai musulmi ba ba yahudi baya na taho to sai wata munafukan bishiya mai suna gharqad wannan gharqad bishiya ce kamar harkiya in ta fito sai ta zo ta yi dubu to ita kan ba ta magana ba ta tona musu asiri shine limamin birnin kudus wanda ya rasu malam as'ad tamimi yace da yake ba yahude hatsabihi ne sun karanta hadisin sun sun gaskiya ne yace suna nan suna ta shuka ta don ta rufa musu asiri sun san gaskiya ne ba amma ba za su ji ba ba za su bi ba suna nan suna ta shuka ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye to duk sanda kai sallah fa kai musulmi ka ji abin da kake roƙon Allah Allah ya raba ka da hanyar yahudu da nasara to me zai kai ka ga aqida irin ta yahudu da nasara aqidar farko ta yahudu ita ce ilimi ba aiki da shi ya kamata duk wanda ya ilimi ya fi kowa son zaman lafiya ya fi kowa natsuwa to amma ka dubi duk ilimin da yahudawa suke da shi a duniya a yau sun fi kowa sun tashin hankali kaga ilimi ba aiki da shi sannan dubi nasara su kuma ba ilimi duk abin da ya zo musu cikin kwakwalwa ka saurari shirin su da suke rediyo najeriya kaduna tambayoyin addinin kirista sai ka ji an yi babban masanin cikin su tambaya sai ce to yohana ni dai a gani na wannan abin in kayi shi bai kamata ba bai kamata ba wannan abin to ni abin da nake ganin kenan madadin ya jawo aya ko ya jawo wani jawabi na annabi isa saboda jahilcin da kiristoci suke fama da shi har ya zama the most corrupt book scripture on earth is the bible littafin da ya fi kowanne rudani da contradiction da controversial statements a duk duniya yau shine ne shine bible shi yasa daga ƙarshe su da kansu suka yi bincike sai suka ce sun gano gaskiyar lamarin littafin nan ba wai gaba ɗayan shi ne littafin Allah ba suka ce sun gano dawancin shi ba magana Allah ba ce na haka sai suka zo sai suka bugo wani red letter edition bible bible ne gashi nan muna da irin su a makarantar ne wajen kofi uku za ka ga duk inda ka buɗe cikin shi in ka ga jan biro in ka ga rubutu da jan biro sai su ce to nan ce magana Allah sauran kuma fa maganganun masu maganganu ne su da kansu gashi nan nan da ka tafi ga bookshop nan suna da shi opposite bank of the north da ka shiga ka ce kana neman red letter edition bible za su ɗauko maka a jikin su da kansu za ka ga sun ce maganganun Allah ne aka rubuta su da jan alƙalami sauran kuma fa duk maganganun masu maganganu ne saboda kowa ya karatu ya ɗan ji ya isa sai ya zo ya ƙara in ya ƙara kuma sai a karɓa wanda wannan babu shi a cikin addinin musulunci idan akwai fifa iya koma baya kenan in kayi karatun allo a qur'ani idan ka zo ka mai da ita fa ba za a karba ba sai ka rubuta ta a yadda take to amma su littafin su gashi nan sai ka zo ka samu maganganun da ke cikin wannan bugu sun saba da tsohon bugu King James Version wanda sarki James kakan sarauniyar Ingila ta yanzu yasa aka zo aka yi aiki a kan shi suka zo suka zauna 1950s aka je aka kira duk ƙungiyoyin kiristoci suka zo suka yi taro a kai sai suka ce sun gano this edition is totally bad su da kansu suka buga a new version na ainihin bible din suka ce this edition is totally bad don haka sai suka zo suka zauna to abin da za ka tambaya yanzu sun zauna domin su rubuta wanda yake ingantacce amma kuma wai daga wannan din ne in aka karanta wannan aya sai a ce to yaya rabran ya kake ganin wannan aya ce ina ganin wannan aya a cire ta sai wani ce eh ni ma dai ina ganin a cire ta wannan ce a canza ta haka fa da haka ne aka zauna aka yi wannan edition din sai suka samar da ne new standard version ana nan kuma 'yan mata suka yi bore a america suka ce dan ne kullum ana jin ana cewa jesus the son of god me yasa ba a taɓa jin an ce Jesus the daughter of God ba there must be some gender sensitivity suka ce Allah baya yi da mata ne kullum sai maza to shi ne fa wannan matsalar fa har majalisar dokoki ta America aka kaita aka je aka yi debate da aka yi debate shi kenan sai suka yi nasara sai aka kira manya-manyan masana a America aka ce su zo su zauna a yi gyara a cikin Bible a daina samun cewa Jesus the son of God domin ko dai a samar da wani jesus din a ce daughter of god ko kuma a san yadda za a yi suka ce ai littafin allah ne sai sanatoci suka ce to nan kuma america ce kasar yanci yan mata sun ga ba su da yanci a bible sun ce ba su daina zuwa coci ko kun yadda su daina zuwa suka ce a to ku san yadda za ku je ku gyaggyara al'amura aka je aka zauna da malaman turanci wane ne wane ne wane ne aka zauna sai aka gano to akwai wata kalma wadda take za ta iya ɗaukar ma'anoni guda biyu shine aka bi duk inda son of god yake aka mai da shi child of god shine aka zo aka buga shi the new american standard version wannan sabon bugu ne na amerikawa a amerika da shi ake wa'azi kar ka sake cewa son of god sai dai ka ce child of god shi yasa babban malami allah ya ji kanshi malam ahmad didat ya gabatar da wata lacca har ta koma ta zama littafi ya sanya mata is the bible god's word is the bible god's word halin kitabul muqaddas kalamullah shin babin littafin Allah ne kuwa a ciki sai prison cewa a'a wannan bible ba na cewa ba maganar Allah a ciki akwai magana Allah amma ba duka ba to shi yasa za ga akwai rudani a ciki in an yi kaza waɗannan ce ba daidai ba in an yi kaza waɗannan ce ba daidai ba duk hayaniyar da musulmi suke ciki da zaka ga wai kamar hayaniya ce ko wallahi in ta tafi cikin coci ba a bakin komai take ba amma lullube ta suke yi kaga dai na ɗaya mu alqur'anin mu kwaya ɗaya ne ba wani musulmi saboda zafin karatu bai taɓa cewa akwai kuskure a ƙur'ani ba wani musulmi da za a ɗaga wani ƙur'ani riwayar shi ko hafs ko kanun ko dori da zai ce wannan ba ƙur'ani ba ne amma su yau idan ka je ka samu ɗan ƙungiya kaza sai ka ji sun ce sam ba su yarda da irin wannan babul ɗin ba ba wani musulmi yau da baka ɗaga sahihul bukhari ya ce ba maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ne sannan a yau ka duba ka gani da a ce za a yi wata gasa ta tattara littattafai kaf a zuba su a cikin teku a ce musulmi ku zuba qur'ani gaba ɗaya a cikin ruwa a kogi teku a ce kiristoci ku zuba gaba ɗaya ɗan hindu masu bin addinin budanci masu bautar saniya ku zuba in aka zuba a cikin kwana nawa ne ko waɗanne za su dawo da nasu musulmi in ka zaunar da su ka ba su cikin kwana bakwai za su dawo da ƙur'ani su rubuta shi baki ɗayan shi ba abin da zai sullube amma suwana da suwana sun yi asarar nasu kenan har abada to duk wannan yana daga cikin rahama Allah jama'a shi yasa kake ta roƙon Allah ya tura ka akan hanyar wannan littafin alƙur'ani kake roƙon Allah kai ya ɗora ka akan hanyar waɗannan mutanen saboda akwai contradiction akwai rudani akwai confusion sannan akwai nifaka a cikin addini sai su fito su ce su suna wa'azin salama ne amma sai ka je ka same su da bindigogi suna ba da fatawar cewa za su da rikici za a kashe musulmi ina wa'azin salama babu shi sa musulmi ba shi da wata ajanda in hidden a ɓoye amma sufa kullum taro suke kullum mutum suke kullum a cikin firgici suke to Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kuma ya raba mu daga hanyar batattu da hanyar waɗanda ya fushi da su Allah ya dora mu akan hanyar annabawa da salihai da siddiqai da waɗanda suke da darajar shahada jama'ar musulmi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah